عليه وآله وسلم ونستعينه وشر الأمور ونستغفره محدثاتها ونعوذ وكل بالله محدثة من شرور بدعة أن وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو إيادة أريهدو دا تلاتين دا شدا ونزو شاترا قوة شدا دبو بيو دا شابير muna nan a cikin sura ta tamanin da hudu za mu tashi aya ta goma sha shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala uqsimu bishafaq ina yin rantsuwa da shafaqi mun ce lamun din nan an ce sila ce littaukid ma'ana uqsimu bishafaqi Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da shafaqi wallaili ina yin rantsuwa da dare wa ma wasaƙa da abin da dare ɗin ya tattaro ya tara guri guda wal kamari Allah ya ce ina yin rantsuwa da wata izatta saƙa idan ya tattara haskensa ya cika kwana goma sha hudu sha uku sha hudu sha biyar lokacin da wata yake da cikakken haskensa menene jawabin wannan rantsuwa Allah ta'ala ce latarkabunna tsabaqan an tsabaqin lalle za ku hau mataki bayan mataki mataki bayan mataki fama lahum la yu'minun me ke gare su ya zama ba sa yin imani da Allah ba sa imani da manzon Allah ba sa imani da ranar lahira wa iza quri'a alaihimul qur'anu idan aka karanta musu alqur'ani la yasjudun ba sa suranda ba sa miƙa wuya waɗannan ayoyi da muka karanta akwai matsaloli masu tarin yawa a cikinsu matsala ta farko shine matsala akan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi. Malam Ibnul Qayyim ya wallafa littafi akan wannan matsala, wanda ya sa masa suna At-Tibyan fi aimanil Qur'an, wasu kan ce fi aqsamil Qur'an, amma shi a muƙaddimar littafin ya kira shi At-Tibyan fi aimanil Qur'an. Wato, bayyanawa a cikin kashe-kashen rantsuwa da ta zo a cikin Alƙur'ani. yake rantsuwa a cikin alkur'ani an hakaito iri uku ne akwai rantsuwa da halittun Allah suka yi da Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantse da Allah za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi wa rabbi latub'athunna wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi kun ga Allah nan ya rantse tallahi irin rantsuwar da annabi Ibrahim ya tallahi la'akidan na asna makum ba da an tuwallo mudbirin to wannan wasu ne Allah ya haikaito mana daga cikin halittar Allah sun rantse da Allah sai kuma rantsuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ita ma ta kasu kashi uku kashi na farko Allah ta'ala ya rantse da kansa an samu gurare a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da kansa a gurare guda goma daga cikin da yake cewa fala wa rabbika la yu'minun fala wa rabbika kun ga Allah ya rantse da Allah Allah ya rantse da Allah sannan Allah ya ce qul i wa rabbi na rantsuwa da Allah ne amma annabi aka umarta ya rantse da Allah din sai da yake sha fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Allah ya ce rantsuwa da Allah mahalicinka jawabinta shine sai mun tambaye su gaba ɗaya bisa ayyukan da suka aikata tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun rantsuwa da Allah sai an tambaye ku bisa abin da kuka ƙirƙira na ƙarya. Tallahi laƙad arsalna ila umamin min qablika. Allah ya ce rantsuwa da Allah dama akwai wawul qasmi wallahi akwai ta'ul qasmi tallahi akwai kuma me ba'ul qasmi billahi to anan sai ce tallahi kun ga Allah ya rantse da Allah لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك mun aika zuwa ga wasu al'umma daga wanda suka gabace ka, don da Allah ke cewa wa rabbika lanahshurannahum ajma'i lanahshurannahum washayatina Allah ya ce rantsuwa da Allah mahalicinka sai na tashe su hakanan shedanu su ma Allah zai tashe su qul bala wa rabbi lata'tiyannakum akan magana alkiyama Allah ya ce ka rantse cewa lalle alkiyama za ta zo muku kuma za ta same ku dan da Allah yake cewa fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna rantsuwa da Allah mahaliccin sammai da ƙasa hakika gaskiya ne kwatankwacin abin da kuke furtawa qul bala wa rabbi latub'athunna ka ce sai an tashe ku na rantse da Allah fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi na rantsuwa da Allah mahaliccin gabas da yawa da kuma yamma da yawa inna laqadiruna mu masu iko ne akan dawo da halitta yadda suke to Allah subhanahu wataala wannan shine kashi na farko Allah ya rantse da kansa kashi na biyu na rantsuwar Allah shine Allah ya rantse da siffofinsa kamar inda ya fi ko'ina tsawon rantsuwa a cikin alkur'ani shine wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yaghshaha was sama'i wa ma banaha to daga nan was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha kun ga anan Allah ne yake rantsuwa da siffarsa shine da yace wal ardi wa ma qahaha wal ardi wa ma qahaha da ƙasa da kuma wanda wato ya gina ta in ka ɗauki ma ɗin masdariya wato da sama da kuma gininta ma'ana Allah shi ya gina ta shi ya samar da ita wanda wannan kuma yin aiki ne na Allah subhanahu wata'ala wanda siffarsa ce sannan rantsuwa ta uku shine Allah ya rantse da wata halitta daga cikin halittunsa Allah ya rantse da halittu da yawa daga cikin halittunsa irin wannan rantsuwa abinda Allah ya fi rantsewa da shi da yawa cikin alkur'ani shine dare domin shi ne aka rantse da shi so shida amma Allah ya rantse da rana wasafati safa Allah ya rantsuwa a cikin surori da muka karanta a gurare guda goma sha tara inda Allah subhanahu wata'ala ya rantse a farkon surorin alkur'ani misali farkon wasafati safa wazzariyati watturi wannajmi walmursalati wannazi'ati was-sama'i zatul buruji was-sama'i wat-tariqi wal-fajri wash-shamsi wal-layli wad-duha wat-tini waz-zaytun wal-adiyati wal-'asri waɗannan su ne surori guda goma sha biyar waɗanda Allah ya buɗe su da yin rantsuwa da wasu daga cikin halittunsa dinnan halittun Allah ne Allah ya rantse da su gurare goma sha biyar ko Allah ya rantse da alqur'ani nun wal qalami nan Allah ya rantse da alqalami sad wal qur'ani zikr qaf wal qur'ani al majid yasin wal qur'ani al hakim innaka laminal mursalin kun gana Allah yana rantsewa da alkur'ani cewa manzan Allah manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan shine kashi na uku wanda wanda aka fi rantsewa da shi da yawa a cikin alkur'ani shine dare duk a cikin halittun da Allah ya rantse da su babu wanda aka rantse da shi da yawa irin dare Allah ya ambaci dare a cikin alkur'ani a gurare saba'in da hudu a gurare shida ya rantse da shi misalin da kita wallaili iz adbar wasubhi iza asfar kun ga Allah ya rantse da dare in ya gabato ko in ya bada baya wallaili iza as as asa yu'as isu as as as asatan Allah ya rantse da dare in ya gabato ko in ya bada baya sai ce wasubhi iza tanaffas kun ga an ce dare an ce rana mafi yawa Allah yakan ce dare ya ce rana ko ya ce dare ya ce asuba لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أنا الرنسوة فرقو سي الله يسا دري يزم مقابل أصبع والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر كنت أنت دري سي أصبع والليل إذا أسفر sai ce wa subihi idza tanaffas kun ga nan dare da asuba wal laili wa ma wasaq wal qamari to anan wal laili kamata ya zama muqabilin nahar al qamar kuma ya zama muqabilin shams amma Allah sai ce wal qamari idza tafaq wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tafaqa kun ga anan akwai hikima da ta sa Allah ya haka sai da yake cewa wal laili idza yasr والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى wannan sune gurare guda shida da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da dare. To sai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma wasaƙa da abin da dare itara. menene abin da dare ya tara malamai suka ce ashafaq ashafaq wato wani irin ja da ake gani bayan rana ta faɗi wanda shine alamar faɗuwar rana malam ibnu qutayba yace huna shafaqani muna da shafaqi guda biyu al-ahmar wal abyad akwai jan shafaqi akwai kuma farin shafaki da za a bambance jan shafaki da farin shafaki milladin gurubi shams ila waqti salatil isha daga faduwar rana har zuwa lokacin sallar isha wannan jan da ake gani wannan shi ake kira jan shafaki summa yajibu sai ce wa yabqa shafaqul abyad ila nisfil layl shi kuma wannan fari-farin da ake gani na haske shi kuma yakan wanzu har ya zuwa rabin dare malamai sun yi maganganu a nan har guda shida game da abin da ake nufi da ashafaq a nan ashafaq na farko annahu al-humratu allati tabaqa fil ufuqi wannan jajajajen da ake gani wanda yake a yamma ba'da gurubi shams bayan rana ta fada ana hango shi wannan arwato daga abdullahi dan umar yake cewa ashafaqu al-humrat wannan jadin shi ake kira shafaqi kamar da zuwa hadisin da ad-dar kutini ya rawaito wanda wannan shine kaulin abdullahi dan umar shine kuma kaulin abdullahi dan mas'ud shine kaulin sayyidina umar shine kaulin malam qatada da malam ubada da jabir dan abdullah bin abbas da abu huraira da anas cikin tabi'ai akwai malam Sa'id ibn Musayyib da malam Ibn Jubair da malam Dawus da malam Makhul da Malik al-Imam Malik da malam Auza'i da Abu Yusuf da Shafi'i da Abi Ubaidin da Imam Ahmad da Ishaq da Ibn Qutayba da malam Zajjaj duk suna cewa in rana ta faɗi wannan jan da ake gani shine shafaki saboda haka kun ga wannan kaulin yana da dandazon malamai da taron malamai a kansa yace har ya ji shashi larabawa suna cewa saubun masbugun wato ka annahu shafaqu idan aka rina riga ta ja to sai a ce wannan tufan an tira shi an rina shi yayi kama da shafaqi a wajen ja ai wa kana ahmar na biyu annahun nahar cewa rana ma za iya kiranta shafaq duk da bai shahara a cikin larabawa ba na uku ashamsu ita kanta rana din domin gefanta akwai alamar wani dan jajjajin da ake gani kamar tana ci balbalbal wannan shi ma ana kiransa shafaq an ruwaito waɗannan maganganu guda biyu daga malam mujahid na hudu annahu ma baqiya minan nahar irin abin da ya ragowa na hasken rana kafin ta gama tattarewa gari yayi duhu ji malam ikrama na biyar as-sawadu allazi yakunu ba'da zahabil bayan dan baki bakin nan da ake gani bayan farin ya tafi ji malam abu ja'far ibn muhammad bin ali na shida annahu al-bayan ji umar bin abd al-aziz shine ma'anan wallaili wa ma wasaqa Allah ya yi rantsuwa da dare da abin da daren ya tattaro na halittun Allah subhanahu wa ta'ala, ko dai tattarowa da ma'ana guda biyu, in dare ya kowa yakan tattaro ita ho gida, wa ya'alam ma jarahatun bin nahari, Allah ya san abin da kuke yi da rana, muke cewa, waje alnan laila libasa, waje alnan nahara ma'asha. kun ga ashe in dare yayi kowa yakan tattaro ita ho gida in mutum ne ya tafi gidansa dabba ma ta tafi ramunta ko kogonta ko garkenta to wannan shine ma'anan tattarowa din da dare yake yi kowa zai koma ya samu inda zai huta yanzu in dare ya tsala sai ka ji gari tsit kowa ya tafi kogonsa ko ramunsa ko shagonsa ko gidansa ko inda zai kwanta hatta za ka ga su ma tsuntsaye sun koma cikin shekarsu wanda suke da kogo sun koma kogonsu wanda suke da rami sun koma cikin ramukansu shine wa ma jama'a wa zamma suna cewa inna lana qala'isa haqa'iqa mustawsiqatin law yajidna sa'iqa sa'iq shine wanda zai tattara su ko mai kora su ana kiran sa'iq mai korawa mai tattarawa ana kiran sa'iqus sayyara ko mai tuka mota to shine ma'anan wannan cewa wallaili wa ma wasaqa fala uqsimu bishafaqi Allah yace ina yin rantsuwa da shafaqi wallaili wa ma wasaqa da kuma dare da abin da ya tattaro malam abu ubaida yace wa ma wasaqa ay ma ala falam yuna minhu shay'un abin da ya ɗaukaka ya rufe komai komai yana ƙarƙashinsa fa'iza jallalar lailul jibala idan dare ya lulluɓa duwatsu suka yi duhu wal ashjara da bishiyoyi wal bihara wal arda fajtama allahu faqad wasaqaha ma'ana ya tattare duka suna ƙarƙashin wannan duhu da dare yake yi wani ta ma'ana ma wasaqa ai ma jama'a mimma kana muntashiran bin nahari fi tasarrufihi ila ma'awahu yadda komai yake zirga-zirga yake kai komo idan dare yayi sai ya tattaru guri guda domin hutu da bacci da kuma sake shirin a sake fita gobe wal qamari Allah ya rantse da wata dama a guri uku Allah ya rantse da wata a cikin alqur'ani kan ice kalla wal qamari dan da ke cewa wal qamari iza talaha da kuma wal kamari izattasaqa ittasaqa ifta'ala ne shi ma dai wasaqa ne da wal kamari izattasaq da wal layli wa ma wasaqa wal kamari izattasaqa wasaqa da ittasaqa duk daga asalin fi'ili guda ne sai dai wannan an bar shi akan fi'ilin samabil wato babu ziyada a cikin sa mujarrad ne salasi sulasi ne mujarrad shine wasaqa wannan kuma ittasaka ala wazani ifta'ala ittasaka shine ala wazani ifta'ala shine wal qamar idza tasaqa ittisaquhu shine shi ma ijtima'uhu da kuma wata idan ya tattaru ya zama haskensa ba rabi bane tanan ko rabi tanan ka san ya faro yakan faro haskensa ta gefe yana nan sai ya zo rabi kaga rabi da haske rabi da duhu sai kuma kaga ya cika ko ina ya cika haske shine daga sha uku sha hudu sha biyar yake yin wannan da ya haura sha biyar ya koma sha shida sai kaga hasken ya fara rago ta nan gefen sai kaga kuma ya sake koma gefe to lokacin da ya cika din nan ya cika haskensa to Allah yana rantsuwa da shi a wannan yanayin wal qamari amma izatta saka malam fara'u yace ittisaquhu ijtima'uhu wastiwa'uhu laylata ثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى ست عشرة to me jawabin wannan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, domin malamai sun ce in za a yi rantsuwa ana buƙatan abubuwa aƙalla guda bakwai ko takwas, ita kanta rantsuwa ana buƙatan abubuwa guda bakwai ko takwas, ita dai akwai alƙasamu ɗin rantsuwar ita kan kanta, sai kuma adwatul qasmi ɗin ko a haruful qasam wanda shine akwai ba'un ta'un da mai wawun. sannan na uku almuqsim wanda zai yi rantsuwar na hudu almuqsamu bihi abinda za a rantse da shi sannan almuqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwan a kansa sannan na shida almuqsamu lahu wanda za a yi wa rantsuwar akwai ma almuqsamu indahu akwai kuma almakan wa zaman lokacin rantsuwar da zamanin rantsuwar da wanda aka yi rantsuwar a kansa da wanda ya rantsuwar da wanda aka wa rantsuwar da abin da aka rantse da shi da kuma dalilin yin rantsuwar da abin da aka yi amfani da shi wajen yin rantsuwar saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya rantse to me me yasa Allah ya rantse ai ko Allah bai rantse ba abin da ya faɗa gaskiya ne to amma me yasa ya rantse an faɗi dalilai guda uku na yin haka na farko mutane sun kasu uku akwai wanda ake kira ibtida'i wanda duk abin da ka faɗa ya yarda baya buƙatar sai ka masa rantsuwa to in kai masa rantsuwa ka ƙarfafa masa zuciya ne sannan akwai mutaraddid wanda shi dama zuciyarsa bata tsaya guri guda ba in kai masa rantsuwar sai ka ƙarfafa shi ya tsaya sannan akwai inkari wanda shi asalin ma bai yarda ba ko ka rantsa ma bai yarda ba to amma usulubi na larabawa sun saba suna yin rantsuwa ga wani muhimmin al'amari don haka sai ƙur'ani ya sauka da irin wannan usulubin shi yasa malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya rantse da shi zaka ga wani abu ne mai muhimmanci da zaka yi nazari a kansa zaka ga cewa yana da alaka da yadda muke gudanar da rayuwarmu ta yau da gobe kuma da za a yi nazari mai zurfi za a samu fa'idodi mai yawa a ƙarƙashin wannan abin. Walƙamar izattasar Allah ce latarkabun na tsabakan an tsabakin. A nan an yi karatu guda biyu, latarkabanna wato yana komawa kan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, da Allah ce latarkabanna tsabakan an tsabakin, za ka hau hawa bayan hawa, suka ce ishara ce zuwa ga tafiya Isra'i. domin Allah ya kirawo sama saba'a dibaka ko dibaka saba'a samawatin dibaka to tunda aka ce la tarkabanna tabaqan an tabaqin annabi zai je Isra'i zai je Mi'raji kenan wasu ka fassara shi da wannan ko la tarkabanna ya kai wanda ake magana da kai al-insan la tarkabanna tabaqan an tabaqin zaka hau mataki bayan mataki in kuma ya zo da sigar jam'i la tarkabunna ana magana ne da kowa da kowa wannan ya shafi kowa kowa sai ya bi waɗannan matakan to shine malamai suka kasa matakan zuwa kashi hudu akwai al-ahwal al-qalbiyya yadda zuciyar mutum take caccanzawa wata ran da yaqini wata ran da shakka wata ran da zato wata ran da tsammani wata ran da ƙarfin imani wata ran da rauni shi yasa muke roƙon Allah ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika so da zuciya tana hawa tana sauka tana ƙarfi tana rauni tana cika tana zama empty takan yi ƙarfi ko ta rauni to shi yasa ake roƙon Allah ya tabbatar da zuciyar mutum akan addinin Allah ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika ya mai jujjuya zuciya ka juya zuciyarmu ta zamo zuwa ga yi maka da'a da yi maka biyayya da haka shi yake cewa babu wata zuciya face tana tsakanin yan yatsu daga cikin yan yatsun Allah da suka dace da shi yana jujjuya ta yadda ya ga dama shi yasa ma aka kira qalbu qalban li kasarati taqallubihi kamar idan aka dora tukunya akan sanwa wuta tai wuta zaka ga tana zababbaka tana rawa to wannan shine qalb tana jujjuyawa to haka zuciya take ita ma don haka mutum zai samu kansa a wannan yanayi kamar yadda aka fassara ma'ana ta ɗaya ma'ana ta biyu shine shi kansa mutum gangar jikinsa wato yana caccanzawa kowa ya ga matakan da aka halicci mutum walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين kaga mataki mataki kafin mutum ma ya zo duniya yana mani daga mani ya koma tsoka jini daga jini ya koma tsoka karkashin tsokan nan a kera kashi ai jijiyoyi ai nama ai fata ai hanji ai kwakwalwa ai wayarin ɗinta ai hanta ai huhu ai kaza kowanne a zuba jini a zuba ruwa a zuba bargo a zuba kaza komai ai wayarin ɗin ido yana gani ai wayarin ɗin kunne yana ji baki ai masa haƙora ai masa harshe ai masa labba ai masa kwaba sannan ga hannaye a kera su ba kansa ɗaya ba kowanne inda aka ajiye shi ya dace sannan a yi ƙafa a yi wa mutum ƙofofi guda tara shida a sama biyu a ƙasa duk wannan biyar a sama biyu a ƙasa waɗannan ƙofofi kowanne akwai amfaninsa da ɗan adam yake yi da shi to wannan shi ma har ya zuwa kuma ya taso yana jariri ya yi rarrafe ya miƙe ya koyi magana ya tashi ya zama matashi ya zama dattijo ya zama tsoho ya mutu kaga wannan caccanzawa ce da Allah ya rantsuwa sai an canza mutum haka ko ba kai komai ba sai an yi komai a kanka shine wani yake cewa innal jadidain idza mastawlaya ala jadidin adana ya hulilbila innal jadidain da dare da rana kullun sababbi ne idza mastawlaya ala jadidin idan suna zurga zurga akan sabo adana yahu lilbila sai su mai da shi tsoho su kusanta shi zuwa ga tsufa haka kawai sai ka ganka ka zama babba saboda haka wannan canji ne na jiki da canji na zuciya akwai canji kuma na zaman zamani ma canzawa yake yi yau da gobe canzawa take yi abinda aka yi jiya ba shi aka yi yau ba abinda za a yi yau ba shi za a yi gobe ba kuma watakila yau kai kuka gobe kai dariya kai farin ciki kai bakin ciki ka samu ka rasa samaniyatun تجري على الناس كلهم فلا بد أن تجري عليك الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سقم وآتية ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يسخو وما يتكدر دم رايوا الدنيا سيا يجري وترند فرنشكي وترند بكنشكي wata ran da haɗuwa wata ran da rabuwa wata ran da lafiya wata ran ba lafiya wata ran a samu wata ran a rasa wani gurin ana kuka wani gurin ana dariya wani gurin an haihu wani gurin an mutu wani gurin ana tafiya wani gurin ana dawowa wani gurin ana karɓa haihuwa wani gurin kuma ana jana'iza wani ya ce yau ba kanta wani kuma ya ce yau da kanta har da kafarta a gani to da ranar da kace babu yau kuma a wajen wani akwai duniya ba za ta taru duk babu ba ko ba ta taru duk akwai ba Allah shi yake sama da wasu ya kasa da wasu ya ba wasu ya hana wasu ya matso da wasu ya kusanta wasu haka nan canje canjen halittun Allah ga mu nan mun miliyan miliyan dubu bai a duniya amma kowa kalarsa daban launinsa daban halinsa daban ɗabi'arsa daban yanayinsa daban ko da za ka ce ga wani Hassan da Husaini sun yi kama a halitta to sai an samu bambanci ko a hali ko a ɗabi'a ko a yanayi ko a ƙoƙari sai dai sun bambanta dole ba yadda za a yi kowa da kowa ya zama kwabo da kwabo ba zai yi ba sai an samu bambanci ko kaka da ka wannan shi ma canje-canje ne na wato zamani akwai canje-canje kuma na yanayi yanayi shi ma yana caccanzawa ɗan adam yanayi na rayuwa yanayi na zamantakewa yanayi na yau da gobe kamar da muke ganin rayuwa kullum haka take tafiya yanzu misali daga fara tafsirinmu zuwa yau yau shine karo na goma sha takwas shekara goma sha bakwai tafsiri goma sha takwas mun ga ko canji a nan ta bangaren gwamnati mun ga gwamnoni hudu tun daga soja har ya zuwa farar hula mun ga wannan zamanin mun ga zamanin soja mun ga zamanin mulkin farar hula na farko mun ga zamanin mulkin farar hula na biyu mun ga zamanin mulkin farar hula na uku kun ga abubuwa canza suke yanayin da wani gurin zaka ga ƙauye ne ya koma birni wani gurin da a nesa yake ya matso kusa wani da yaro ne ya zama babba wani kuma yanzu da har ma ya haihu ma yana da ɗa wani ma yana da jika kun ga yadda rayuwa take ta tafiya to wannan abun ba zai canza ba haka Allah ya tsara shi haka zai ta gudana har zuwa ƙarshen duniya to shine ma'anan la tarkabunna tabaqan an tabaqin mal ibnu kasir ya karanta da hamza da malan kisa'i la tarkabanna bil fath bi fath ta'i wal ba'i jami'an وفي معناه قولان احدهما انه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في معناه قولان idan an ce wannan aya in an karanta ta da latarkabanna ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ma'anarta guda biyu ce latarkabanna sama'an ba'da sama'in zaka hau sama bayan sama ma'ana zaka yi mi'raji zuwa saman bakwai ji malam dan mas'ud imamu sha'abi da malam mujahid na biyu la tarkabanna halan ba'da hali zaka hau hali bayan hali daga fara wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa komawarsa ga Allah ya ga halaye iri iri farko aka ce yayi karatu na biyu aka ce ya tashi yayi wa'azi um um fa anzir laki tashi ka kama wa'azi kun ga bayan an ce ƙira'a kuma umarni na biyu aka ce kumfa anzir to tunda aka ce masa kumfa anzir bai zauna ba sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah to kun ga kuma ya fara da gida ya fara da mutane kaɗan ya gamu da matsaloli iri-iri ya gamu da yanayi iri-iri aka yi masa tayin abubuwa daban-daban sai da aka wa annabi tayi goma sha uku aka ji aka samu amminsa abu talib aka fara ɗan firgita shi to kai wannan fa ya zo da wani abu ba mu gane ba ya fara da wa'azi aka zo aka gaya masa bakan magana Allah ya mai da raddi aka zo aka yi masa tayin in kuɗi yake so a yi masa gidauniyar maka aka zo aka ce in mata yake so za a tara masa ‘yan mata ya zaɓi goma aka zo aka ce in mulki yake so ba ma sai ya buga fasta ko ya shiga zaɓe ba kawai ya ci sak aka ce idan wane ne duk aka ta gaya masa abubuwa wannan bai ba aka zo aka ce a a'anahu alaihi qaumun akharuna wasu ke taimakonsa aka ce inna ma yu'allimuhu bashar aka zo aka ce majnun aka zo aka ce sahir aka zo aka ce kazib aka zo aka ce kahin kowanne Allah yana bada amsa wa ma huwa biqauli sha'ir wa ma huwa bikahin nun wal qaram wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wan najmu idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah yana ta bada amsa يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون الله يقول نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون da irin farmaki da aka ta kai masa da hijira da yayi da shiga kogo har ya zo Madina har ya samu masauki ya gina masallaci ya gina gidansa har musulunci yayi karfi ya mamaye jaziratul arab kaga shi ne latar kabanna tabaqan an tabaqin halan ba'd halin haka kai ga nasara ji wasu ka fassara wannan masu wannan fassara akwai abdullahi dan abbas akwai kuma wato ya ce huwa nabiyukum ana nufin annabinku na biyu annal isharata ila sama wal ma'ana annaha tatagayyaru duruban min at-taghayyur za ta dinga canzawa daga yanayi zuwa yanayi fataratan kalbuhuli wa taratan kaddihani wato in an zo tashin alkiyama kenan malam asim da malam nafi da malam abu umar da malam ibnu amir sun karanta latarkabunna latarkabunna bi fathi ta'i wa dhammil ba'i wanda shi Allah rama ya karanta yanzu ko wa huwa khitabun li sa'irin nas wannan magana ake da kowa da kowa duk mun shigo ya ku bayi latarkabunna halan ba'da halin kowa zai hau hali bayan hali Halibin Mas'ud da Abul Jauza da Malam Abul Ashhabi layarkabanna ƙira'a ta uku layarkabanna wane ne kenan bilya'i wa nasbil lami haba mutakil ya karanta da Abu Imran ibn Ya'murun layarkabunna kun ga ƙira'a nawa kenan ƙira'a hudu bilya'i wa rasil ba'i an bi ma'ana ba'd latar latarkabanna ɗabaƙan an ɗabaƙin latarkabunna ɗabaƙan an ɗabaƙin sai kuma layarkabanna ɗabaƙan an ɗabaƙin sai layarkabunna ɗabaƙan an ɗabaƙin ƙira'a hudu kenan ko dai ana nufin jam'i na kowa da kowa ko kuma ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai hau sama zai isra'i zai mi'iraji ita kuma ɗabakan an an ɗin nan fassara ta shine ba'ad ai la tarkabunna ɗabakan ba'ada ɗabakin za ku hau matattakala bayan wata matattakala ta rayuwa kenan da haka mutum ya shirya duk abin da Allah ya kawo ka karɓa in kana son ka zauna da Allah lafiya in ya baka ka gode in ya hana ka kai hakuri manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ما ماكي يتبتك الأمر مؤمني mumini idan imaninsa ya kai imani to yakan karɓi kowane irin yanayi idan Allah ya bashi sai ya yi godiya ita kuma godiya ana yin ta ne da zuciya ana yin ta da baki kuma akan yi ta da gabai ka tashi ka gode kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah har kafarsa ta kumbura nana Aisha tace ya rasulullah ya kake yin sallah har kafarka tana kumbura bayan Allah ya ce li yaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sai ce to in an mun wannan afala akunu abdan shakura to ni bana tashi ne godiya ba duk wannan darajojin da aka bani ai sai nawa Allah godiya kun ga godiya kenan a aikace ka tashi ka bauta wa Allah ka gode kenan a aikace ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ka gode da baki sannan a zuciyarka ka san ba wanda ya baka abin nan sai Allah ba ko mai iya kwace maka shi sai Allah ka gode kenan a zuciyarka ka yadda daga Allah ne ka yi itirafi da shi sannan idan Allah ya hana mumini to sai ya haƙuri haƙurin nan iri uku ne haƙuri bisa bin Allah in Allah ya ce a tashi a yi ka tashi ka yi sai ka yi haƙuri haƙuri ga barin saɓon Allah da kuma haƙuri a kan ƙaddara mai raɗaɗi da Allah ya jarabce ka da mutuwar wani ko asarar dukiya duk wannan Allah ya yi ne ya ce sai na jarabce ku da abubuwa guda biyar ko wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات me za ku yi wa bashir sabiri a yi bishara ga masu haƙuri su ne waɗanne allazina iza asabatuhum musibatu su ne wanda in musifa ta same su ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda za su faɗa kenan me Allah zai musu ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ula'ika humul muhtaduna da haka kakka damu duk abin da Allah ya baka gode in ya hana ka yi hakuri wata ran zai baka kuma ya baka ma wasu abubuwan da dama ba iya wannan ba shi yasa an kana son zaman lafiya ka dinga kallon na ƙasa da kai a harkar duniya ka dinga kallon na sama da kai a harkar lahira idan kana kallon na ƙasa da kai a harkar duniya kullun zaka gode domin za ka ga abin da aka maka ba a wa miliyoyin mutane ba sai ka gode in kana kallon na sama da kai a harkar lahira zaka ga wani ya fi ka ƙwazo ya fi ka himma ya fi ka harama to sai kai koyi da shi domin ka kai gaci shine Allah subhanahu wataala yace wato za ku hau wannan mataki bayan mataki wa hadha qawlu ammatul mufassirina wa lugawiyina da malaman lugha da masu tafsiri duk sun fassara wannan an din bi ma'ana ba'd har sun kawo wata kasida ta aqra'u bin habisin da yake cewa innimru'un qad halabtu dahara ashurahu wa saqani dabaqun minhu ila dabaqin innimru'un yace ni mutun ne qad halabtu dahara na tsotsi zamani ashurahu ɓangarensa guda biyu na tsotsi zaƙinsa na tsotsi ɗacinsa na san ɗacin rayuwa na san zaƙin rayuwa dama sun ce wai zamani kamar dabba ce tana da hantsa hantsa kuma guda biyu wannan mai ɗaci wannan mai zaƙi to in ka tsotsi wannan sai ka tsotsi wannan don a samu tsarmamawa ka sha mai zaƙi ka sha mai ɗaci wata ma ka haɗa ka sha biyu don ka san rayuwa ba kullum ake kwana a gada ba to shi da yake cewa abin da ake nufi da wannan annahu shada'idu abubuwa na rayuwa masu tsanani da mutum zai gamu da su wal ahwal summal mautu summal ba'su summal ardu wato sannan mutuwa tana biye sannan tashi yana biye sannan tattara mutum a bujirar da shi gaban Allah yana biye inji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma وأنه الرخاء بعد الشدة والشدة بعد الرخاء rayuwar da take samun mu wataran a ji daɗi bayan an sha wahala wataran a sha wahala bayan an ji daɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina abdullahi dan abbas akan wannan aqida yace ya gulam wa alam anna al ummata can gaba yake cewa wa alam anna anna sabara anna nasara ma as sabari wa annal faraja ma al karbi wa annal wa anna ma al usri yusra ite kasancewa nasara ba ta samuwa sai an jure duk bai san ya kai ga nasara ko a kasuwanci ko a ilimi ko a mulki ko a aiki duk abin da kake son ka samu ɗaukaka ba za ka samu ba sai ka yi haƙuri sannan ya ce wa annal faraja ma al karbi buɗi baya zuwa sai an gama shan wahala sai an shiga damuwa an shiga kunci sai kuma Allah ya kawo buɗi sai ce wa anna ma usri yusra sannan kunci yana tare da sauki inna ma usri yusra kunci yana tare da sauki to duk mutumin da ya gina akan wannan aqida to abubuwa za su zo masa da sauki zai dinga kallon abubuwa ba yadda kuke kallon su ba wal gina ba'da al faqr والفقر بعد الجنى والصحة بعد السقم والسقم بعد الصحة قاله الحسن ما لن حسن يتشيني لتركبن طبقا عن طبق قول نوك أنه كون الإنسان رضيعا دان أدم ينا دان شاير و وانا أكي شاير دشي ثم فقيما سنن يداو دان ياي ثم غلاما سنن يداو يارو ثم شابا sannan ya dawo matashi sun mashaikhan sannan ya tsufa jimalan ikirama na hudu annahu taghayyuru halil insani fil akhirati ba'da dunya canjin da mutum zai samu in ya tafi lahira bayan ya gama rayuwar duniya za a samu canji wani ya ji daɗi a nan ya ji daɗi a can Allah ya sa muna ciki amma fa mutum ya more fa tazarce kenan ko ka ji daɗi a nan ka ji daɗi a can sai dai daɗin can ai ya bambanta da na nan amma dai na nan ɗin ma dai a ji shi kuma a ji wancan a ɗanɗana a nan kuma a je can a tarar da shi to kaga wannan shi ma canji ne sannan akwai wanda zai ji daɗi a nan ya sha wahala a can daɗinsa iya nan ne komai Allah zai masa amma can kuma wuta za shi Allah ya tsare mu ya kiyaye mu na uku akwai da zai sha wahala a nan ya samu kunci a nan da takura amma ya je can aljanna zai shiga kuma ku ce Allah ya sa ku a ciki ba a sha wahala a nan a sha daɗi a can in dai ba a shiga na farkon ba to ƙara a shiga nan ai in dai mutum ba zai sha daɗi a nan ya sha a can ba ƙara ya sha wahala a nan ya ji daɗi a can to akwai kuma wanda zai sha wahala a nan zai sha wahala a can kasirar duniya wal akhira zalika huwa al Allah ka tsare muka kiyaye mu Allah muna tawassali da sunayenka ɗari ba ɗaya kanka sa mu sha wahala a nan mu sha wahala a can tazarce kenan kana cikin kunci kana cikin wahala kana cikin damuwa kuma ka je ka cike wa cikin wata wahala da damuwa din Allah ya tsare mu ya kiyaye mu to shine ma'anan wannan yace to canje canjen da mutum zai samu a lahira annahu rakubu sunan man kana wasu ma suka fassara cewa abinda ake nufi taghayyuru halil insani fil akhirati ba'da dunya fayartafi'u man kana wadi'an wanda ake ganin sa kaskantacce anan sai zama madaukaki a can wa yattazi'u man kana murtafi'an wanda kuma ake ga babba ne anan sai zama kaskantacce a can wanda ake ganin kaskantacce anan sai zama madaukaki a can shine malam sa'id bin jubair nabiyar annahu rukubu sunan man kana qablakum min al-awwalina za ku hau matattakala irin wanda masu saban Allah suka hau suka saba Allah ma'ana yau da gobe laifuffuka za su karu a cikin al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku bi tafarkin wanda suka gabace ku shibran bi shibrin taki da taki wa zira'an bi zira'in zira'i da zira'i hadda za a ce za su shiga ramun damu kuma sai kun shiga da za a samu wanda zai ɗauko babarsa ya zo da ita gaban mutane ya kwanta da ita wani sai ya yi irin wannan a cikin al'umma annabi ku duba duk laifukan da aka shafe waɗanda suka yi su amma a cikin al'umma ma akwai masu yi an tura annabi nuhu don ya hana bautar gunki yau ana bautar gunki an tura annabi shu'aibu don ya yaƙi masu tauye mudu yau mudu ko da iri ma tauye shi ake an tura annabi lutsu don ya hana luwaɗi yau akwai masu yi cikin al'umma annabi kuma an turo annabi sallallahu alaihi wasallama don ya hana shirka ya tabbatar da tauhidi yau akwai masu shirkan ba sa tauhidi don ya kawo sunna ya kawo da bid'a yau akwai masu yin bid'a ba sa sunna kun ga ashe duk laifuffukan nan guda saba'in da al-imamu zahabi ya kawo a cikin al-kaba'ir in ka kalli laifuffukan nan saba'in ka kalli al'ummar nan tamu za ka ga babu laifin da ba a yi a cikin saba'in ɗin nan ta amma kuma rahama Allah da jin kansa kuma duk abin da Allah ya ce a yi kuma za ka ga ana yi wasu suna yin na Allah wasu suna yin na saban Allah to wasu ne suke cin albarkacin wasu wani kuma shi ɗin ne shi zai yi sallah shi zai je haji shi zai kyauta babarsa kuma shi zai watan taɓar gazar ya zama yuhabbu min wajahin wa yukrahu min wajahin shi shi ne dai na kirke kuma shi ne na tsiyar shi sa wani ya ce al'umma aka zo za ta lalace sai wani ya ce a yaƙe su ya ce to ka yaƙe su ka yaƙi addini kuma su ne musulmin kuma in ka ba su ka ba barna su ne barnar su ne ko masu yin sallar kuma su ne masu cika gidajen giya su ne ko masu cika masallaci so da haka sai dai a yi ta istighfari shi yasa Allah cikin rahamarsa ya kawo watan Ramadana kaga duk tabargazar da kai sai ka tuba kai istighfari yanzu ka koma ga Allah a wanke ka kuma bayan Ramadana wani sai a sake koma wani ko ba zai koma ba wani zai sake koma tabbas yanzu Ramadana ya mai da shi na Allah dabi'o'insa da halayensa sun gyaru da shi ake tahajjudi da shi ake tafsiri da shi ake sadaka da aikin kirki da shi ake yi amma da ya ga saura biyar ya fara saura nawa zai kare ne har yanzu bai kare ba wani daga ranar sallah ma zai nuna maka cewa ramadan ɗinsa bai karɓi ba saboda a ranar sallah za a yi sabo mai yawa kawai kwana ɗaya da wucewar ramadana kaga kenan ba a ƙunshi alheri ba kamata ya ce aƙalla alherin da ka ƙunsa kafin ya sace ya wata shida kamar waya ka ce ba caji sai ka shiga ramadana ka caza ta to kamata ya ce ai bai kamata a ce cajin ana gama shi full charge kuma ya dawo ga baki ɗaya ba caji kamata ya ce sai an ɗan tafi wata hudu biyar shida kana zuwa masallacin kana zuwa jam'in kana kaza sai aka ka zagwanye to in ka zagwanye kuma sai ramadan isake zuwa sai sake caza ka ta amma wani washe garin ramadan zai nuna maka cewa ashe wato ba a caza komai ba yadda ya shigo haka ya fita to Allah ya tsare mu to shine abinda malamai suka ce na biyar annahu rukubu sunani man kana qablakum min al-awwalina to Allah ya ce fa ma lahum ya'ani kufara makka asali da kafiran makka ake amma yau kaf- makka ba kafiri kafiri ma baya shiga kaga kenan ayat ta juya kan duk wanda ya kauce wa Allah fa ma lahum la yu'minuna bi muhammadin wal qur'ani me yasa ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba me yasa ba su yi imani da alqur'ani ba wa iza quri'a alaihim alqur'anu idan ana karanta musu alqur'ani Allah ya ce ayi Allah ya ce a bari qur'ani labarai ne da hukunce hukunce labarin da duk Allah ya bayar gaskiya ne hukuncin da duk Allah ya zarta adalci ne tun ana karanta musu waɗannan labaran da waɗannan hukunce hukuncen la yasjuduna ba sa sujjada me ma'anan ba sa sujjada aka ce ba sa sallah sallah kuma alama ce ta karɓar qur'ani ji malam ata'u da malam ibnu sa'ib na biyu la yakhda'una lahu ba sa kwantar da kai su yi suranda idan qur'ani ya kira a yi abu ba sa yi in yace a bari ba sa bari kaga kenan musu amfana da karanta musu alqur'ani da ake ba shi yasa nan gurin yana jin guraren da ake sujjada gurare goma sha biyar da ake sujjada alqur'ani an zo nan tunda sun an karanta musu ba sa sujjada kai sai kai maza kai sujjada domin kai kaka shiga ciki بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم الله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا سودي كافرين يكذبون suna ƙaryata alƙur'ani bil ƙur'ani wal ba'th wal jaza'i sun ƙaryata alƙur'ani sun ƙaryata tashi da kuma sakamako wallahu a'lamu Allah yana da cikakken sani bima yu'una da abin da suke tattarawa a cikin zukatansu fi sudurihim wa yudmiruna fi qulubihim min at-takzibi abin da suka tara a kirjinsu suka kuma tattare a cikin zukatansu na ƙaryata alƙur'ani mala ibn kutaiba ya ce yu'una ay yajma'una fi qulubihim abinda suke kudirewa a ransu na mummunar aqida ta ƙaryata alqur'ani da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam zajjaj ya ce ana cewa awaitul mata'a fil wi'ai wa wa'aitul ilma idan ka tattara ba kirjinka fa bashirhum to ka musu bishara bi azabin da azaba alimin mai radadi ka ba su labari cewa za su shiga azaba Allah ya tsare mu sai ce mi illa allazina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun Allah ya ce illa allazina amanu face wannan ba istisna'i ne muttasili ba munqati ne dama ba a yi musu bishara su da azaba ba sai aka ce sai dai ko face ko illa allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da usulul iman guda shida an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi al imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatul azaan tariqi wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai aiki baya zama na kwarai sai ya cika sharadi guda biyar na farko imanin me yi ba a yin aiki sai da imani na biyu ilimi na biyu na uku aiki da ilimin na hudu yinsa don Allah na biyar yinsa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamai suka dunkule shi ya koma uku su ce imani da ikhlasi da mutaba'a ya zama uku kenan imani da ikhlasi da mutaba'a to sai aiki ya cika sharadin da yake zama na kwarai to Allah ya ba mu ikon yin aiki na kwarai lahum ajrun waɗannan suna da lada gairu mamnuni ba mai yankewa ba ba mai karewa ba ai gairu maqtu ladan su ba zai yanke ba har abada wato ita aljanna dadinta shine duk abin da aka baka na lada to din din din ne titir ne ba karewa har abadan abada to kaga aikin da kai kaɗan ne amma ladan ya zama din din din to Allah ka samu cikin waɗanda za su samu lada ata'an gaira majzuz ladan da baya yankewa uku da ha da'imun wa zilluha Allah ya ce abincin dindindin ne titir ne kuma su ma dindindin ne titir domin da in ka kare akwai matsala in daɗin ya kare akwai matsala sabanin duniya da kai da abin cikinta sai ɗayan biyu ya faru ko ka kare ka barta ko ta kare ta bakka ko kuma a kare baki ɗaya amma ita lahira abin na nan dindindin kai ma kana nan dindindin to Allah ya sa mu dace abinda wannan sura ta koyar na ayi Allah ya ba mu ikon yi abinda ta ce a bari Allah ya ba mu ikon bari abinda ta ce a kujire Allah ya ba mu ikon kujirewa abinda ta ce kuma ai watsi da shi Allah ya ba mu ikon watsi da shi abin kuma da zai amfane mu duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya samu cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alqur'ani ya samu dace wassalamu alaikum wanda ya ce malam ko ya halatta mace ta tila tsumma a kanta don a ce tana da gashi kamar da wasu 'yan mata suke yi a yanzu a cuci maza kenan ko? ana kiransu a cuci maza kofi ake sawa a maza ake cuta akwai wata da ta sa kofi kofi ne haka ta yi zunguru da shi sai ta sa a nan ta nan naɗe tana tafiya sai kofin ya faɗo samari suna ga kofin ki nan din ya cire kofin ya faɗo ana ga kofin ki a cikin laccocin mu a cikin laccocin da zamu gabatar akwai lacca mai taken kwalliya da tsafta a mahangar addinin musulunci karkashin wannan zamu kawo bayani dangane da abin da ya halatta mace ta yi wa miji kwalliya da shi na ƙarin gashi gashin da ya halatta a ƙara da wanda bai halatta a ƙara ba da abubuwan da ya kamata a yi don a fallace mai gida a kuma ƙara jan hankalinsa saboda an kwana biyu a dinga ɗan renovation da da kwaskwarima da wancan abin da ake masa bitin menene to Allah ya samu dace to mutane sun fara kawo gudunmawa domin a rabawa marayu akwai turamin atamfa guda goma shadda yaji hamsin alƙur'ani guda goma fi sabilillahi a bawa marayu daga his excellency dr sadiq umar to allah ya saka da alheri dr sadiq umar allah kuma ya kai maka cikin mizanin hasana allah kuma ya sa waɗanda aka ba su amfana da shi alƙur'ani guda biyar daga kabiru kuɗi dubu ɗaya daga wani bawan Allah a masa addu'a Allah ya sa ya ci jarrabawa ta duniya ko ta lahira kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi ikon biyan bashin da ake binsa ya kuma bashi jari har biyu kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi ilimi mai albarka shadda yadi biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce ba ya gane karatun arabic da na turanci to ne yake ganewa ke nan fulatanci yake ganewa ya dama fulatani ne kuma ya gane hausa dama ba haushe ne ne aka yi kenan ba ka gane komai kenan uzuzin layi to ya ce a yi masa addu'a dai allah ya sa ya rinka ganewa to allah ya sa ka dinga ganewa duk ma wanda baya ganewa allah ya bashi ikon ganewa wannan shine abin da ya so gare mu muna addu'a muna tawassuli muna kamun kafa da suna Allah masu girma da sukofin sa madaukaka Allah biya wa kowa bukatar su ta alheri Allah tsare mu daga dukkan abin ki waɗanda ake musu rahama da jin kai a wannan wata Allah ya sa muna da rabo waɗanda ake yanta su daga azaba Allah ya sa muna ciki waɗanda Allah yake ɗaukaka darajar su a wannan wata Allah ya sa da mu a ciki Allah ya ba mu zaman lafiya ya ba ƙasar mu zaman lafiya shugaban ƙasa da aka zaɓa da mataimakansa da sauran waɗanda aka zaɓa muna fatan Allah ya musu jagoranci sai abin kirki da za a gina sabuwar Najeriya mai cike da albarka da zaman lafiya da alkhairi Allah ya tsare mu daga dukkan bala'i na ciki da na waje masu son su kawo bala'i da tashi hankali a wannan ƙasa Allah mai musu da bala'in su kansu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك